أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدهدوا دكو أولنا وري من البركة مسلاتين جمعنا ترمينوس كارتشي دكين يمي ba yau ne muka saba gabatar da karatu ba a wannan wuri to sai muka ga akwai tem-tem da dama da ya kamata mu ɗauko su mu tattauna musamman saboda duniyar da musulmi suke ciki ta yau maudu'inmu na yau canda na sa tsammanin karatu guda zai isa mai na ga cewa tana yiwuwa karatun sai an yi raba shi uku ko hudu ko biyar daidai abinda Allah ya ba mu iko muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora a cikin wannan karatu da zamu yi Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya Allah ya samu kyakkyawan karko Allah sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya wannan maudu'i tashin farko ya kamata ya kamata mu kasa shi gida bakwai gaba ɗaya guda biyar ɗin ko guda hudu ɗin za su sai mu bi su ɗaya bayan ɗaya abu na farko miracle de coran abu ne wanda a yanzu yana da majalis ko assembly ta duniya a ƙasar makka wadda take kula da wannan tana da collaboration ko partenariya da university 120 na duniya sunanta hay'atul i'jaz al-ilmi a makka take da zama a rabitatul alamul islami majalisar malamai ta duniya wani reshe ne kenan wannan cikin ta ah kenan abu na biyu za mu tattauna akan environnement milieu da wanda ya zo da alƙur'anin yake da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sanin wannan zai ƙara maka fahimtar menene ake son a ce ina ne aka dusa mun fahimci wannan ko abu na uku in Allah ya ba mu iko za mu yi bayani kan me ake nuhi da mu'jiza miracle an gane ko sannan kuma mu yi bayanin shi miracle na alkur'ani da na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paske an ce miracle bai tsaya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abu na uku na hudu kenan afwan sai mun bambanta akan abubuwa guda uku masu muhimmanci abu na farko me ake nuhi da haƙiƙa ta ilimi wadda Qur'ani ya tabbatar da ita in an ce akwai theory akwai kuma abin da yake realman haka yake sannan akwai tafsiri wanda yake da alaka da fassara waɗannan ayoyin yana da kyau mu bambanta su an gane ko shi ne wannan matsala tamu ta hudu abu na biyar ƙa'idodin da ake bi wajen tafsirin alkur'ani a ce ya faɗi abu kaza ya tabbatar da shi sai 'yan miracle abu na shidda menene fa'idodi menene fa'idodin da cike cikin irin wannan karatun na nuna mu'ujiza ta alkur'ani mafi muhimmanci za mu kawo su daga cikinsu kun san lokacin namu kaɗan ne takaitacce ne abu na ƙarshe sai nau'uka daban-daban na miracle kote daban-daban sektar daban-daban waɗanda ƙur'ani yake magana a kansu to waɗannan su ne abubuwa guda bakwai waɗanda za mu yi bayanin su in an shiga cikin nau'ukan nasu za su yi tsawo su ne za mu ci gaba da yi a yi shi insha Allahu rabbul alami Allah ya taimake mu nuktan mu ta farko nukta shine point shine cewa hai'a ta al-ijazul ilmi majlis wanda aka yi a garin makka yake akwai manya-manyan malamai waɗanda suka san alkur'ani suka san tafsirin alkur'ani suka san sunna ta manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suke da alaƙa da ma'ilimta da professor na duniya waɗanda duniya ta yarda da iliminsu a cikin wannan ilimi don saboda mi saboda in za a yin aiki ba irin yadda muke yi a afirka ba nan irin yadda muke so mutum ya zamana ya faɗi abin da yake so amma babu hujja babu reference shi yasa ayyukanmu ba su da nasara sosai to an kawwana ta yanzu hadda in an ce an kawwana an yi realizanta an tabbatar da ita shugabanta ustaz doktor ta yan professor abdullah bin abdulaziz al-muslih suna da abin internet malamin na samu dama za a yi kokari a kama yan uwa saboda suna iya shiga cikin internet su gano abubuwa daban-daban kenan wannan hai'a din wani reshe ne ko rehe ne daga cikin majalisar malamai ta duniya abinda suke faɗa ba kawai haka ne za a yi zamani ba a ce tuwo kawai a zamna a ce tuwo ce kaza sai abinda ilimi ya tabbatar da shi abu na biyu sai mu tattauna akan bi'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin ta na farko ya rayu ne a Makka da Madina sai waɗansu kewayen Makka da Madina da ya zo bai taɓa rayuwa ba a Iraq bai taɓa rayuwa ba a wuraren da akwai teku ya rayu ne cikin Sahara al'ummar larabawa kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce wadda ba ta da wata civilization sun kasance a duniya ba wasu bane ma'ana ba su da wani ci gaba wanda duniya ta san da shi waɗanda ke da ci gaba a wannan lokaci su ne farisawa da rumawa su ne puissance mondial a wancan lokacin kamar yadda ake faɗin shin da america da rasha su ne puissance mondial ko ba haka ba to a wannan lokaci kuma farisawa da rumawa ya tashi cikin al'umma wadda babu karatu cikinta cikin sahara babu teku babu microscope babu kumi haka ya tashi al'ummar da bata san karatu ba ummi shine wanda baya rubutu baya karatu Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum ummiyi al'umma shi ba ba ta karatu balle shi shi yasa Allah ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idan la taba al-mubtilun baka kasance ba kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana karanta wani littafi kafin alqur'ani kuma qur'anin ma ba a yadda ka rubuta shi ba sai dai kana karantawa ana rubutawa don bi Allah ce inda ka rubuta alƙur'anin lartabal mubtiluna da makaryata sun yi shakka sun ce ka yi karatu da ɓoye kuma duk da ma bai rubuta shin ba sun ce akwai waɗanda suka koya mishi amma dan a ɗauke shakka mafi nisa a bar su da shakka ta ƙaryace ƙaryace da suke yi mun fahimci wannan da ke ko to don haka larabawa a wannan lokaci ba su da ci gaba na siyasa kabilu ne suke rayuwa wannan ta kai wannan kabila haji zaman su na ijtima'iyya al'adodin su suna wasu suna bauta mu gumaka ga sunan dai rayuwa ta jahiliya kashe kashe zalunci hamma auratayya babu wani tsari kashe ƴaƴa mata al'umma ce da take baya a duniya to ita ce wannan bi'a wadda alqur'ani ya sauka gare ta wannan duk a takaice ne nake baku waɗannan abubuwan don mu fahimci karatunmu da kyau abu na gaba sai mu zo mu yi tarihi na mu'jiza da kuma al'ijaz in an ce mu'jiza shine miracle to miracle kuma sai mu zo mu yi bayanin miracle na Quran da miracle na sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi Quran kin ma menene shi da kuma sunnan menene ita malamai suke cewa al-mu'jiza abinda ake cewa miracle amrun wani al'amari ne khariqul lil ada wanda ya saba ma al'ada ta rayuwa yau da gobe mutum ya shiga wuta bata kona shi ba ya saba ma al'ada ko bai saba ba kenan da an ga haka nan sai a yi tunanin ya kamata akwai wani abu paske an san dai dan adam in ya kusanci wuta da ya shiga an san lokaci ya yi to khariqul lil ada abu ne wanda ya saba ma al'ada maqrunun bil tahaddi kuma yana tare da shine maqrun daga alqarin ne da qarana shay ya hada shi ya abotakance shi bit tahaddi da kalubale kalubale shine abinda bature ke ce ma defeat and defeat challenge da english kalubale ake kiransa da hausa kalubalen nan ba hausa ba ce asalin shi larabci ne kalu sun ce bale e paske da warshi da sauran kira'at hamza da kisa'i an gane ko suna yin abin da ake ce ma imana sai a ce kalubale ko kalubala sun ce e mu gani kenan yi a gani malam bahaushe ce kwacce yana iya haɗe gatari to sakan mai huta ko ba haka ba to kalubale yana tare da kalubale shi wannan abin an gane ko salimun min al-mu'arada sannan kuma ya tsira daga ayi mu'arada a gitta mishi a ci nasara duk annabin da Allah ya turo sai Allah ya bashi mu'jiza wanda take nuna shi annabin Allah ne bambancin ta da karama karama tana bayyana ne ba ga annabi ba amma ita mu'jiza tana bayyana ne sai ga annabi amma karama ana iya ba waliyan Allah kamar yadda an ka ba Maryam karama abinci da ake kawo mata Zakariya sai dai mamaki kuma annabin Allah ne qala ya maryamu anna laki hada qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab babu lokacin da zamu yi bayanin abin da ya faru tsakanin Maryam da kuma Zakariya alaihim wa ala nabiyina أفضل الصلاة وأتم التسليم من ذا الله صلى الله عليه وسلم أتكين حديثي وأن يثبت أتكين صحيح البخاري وصحيح مسلم يكي تيوى ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة babu wani annabi da Allah ya turo face sai Allah ya bashi aya mu'jiza dalilin da yake nuna Allah ne ya turo shi kuma wa yake gane wannan aya su ne ma'abuta wannan abin to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ko abinda Allah ya bani shine wahayi alqur'ani ba wai yana nufin bai da wata mu'jiza ba sai alqur'ani a an bashi mu'jizoji daban-daban amma wadda an mafi girma tabbatatta mai wanzuwa ila yaumil qiyamah shine alqur'ani an gane ko shi yasa kana iya bincike kan tab na mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'jizojin manzon Allah wata ya tsage zamanin shi iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar da kaza da kaza ka shiga hadisai yanzu sai ka samu babban littafi an gane ko to me yasa shi aka bashi wahayi sai aka ce kowace al'umma akwai abin da ya shahara a lokacin ta zamanin annabi Musa babban abin da ke ci shi ne sihiri an gane ko lokacin da annabi musa ya zo sai aka ce ai mai sihiri ne haka fir'auna ya faɗa haka mutane suka faɗa inna hadha la sahirun ali sai aka ce a zo da masu sihiri aka yi musu duk alƙawalin abin da za a ba su sai aka zo aka tara mutane don a ƙuri annabi musa alaihi salam da aka zo ko sai al'amari ya juyi ganwo ya juye da mujiya da suka gani sai suka faɗi suna sujada qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin talikai ubangijin annabi musa da harun kenan sun gane abin ba mi bane ba sihiri bane to in general yayi saranda soldam ya kamata yi saranda paske ya hika sanin abin nan kenan in masu sihiri sun yadda da abin ba sihiri bane haba jama'a in kuce jira zamanin annabi isa alaihi salam abin da yake ci kasuwar likitanci to sai Allah ya bashi yana iya halicci abu ya ɗauke shi har haɗa shi ya kwaɓa laka ya ce mata ta zan tsuntsu ta zan tsuntsu da izinin Allah akwai likitan da ke yin haka akwai wani professor a france ko a america da ke yin haka babu asinu ko ba haka ake cewa da zabawanci ba ok yana rayar da matacce wa uhyil mauta bi iznillah domin babu doktor a duniya wanda mutum ya mutu zai bashi rai sai dai in koma shi su amma dai in ya mutu sai fili to sai shi ko yana rayar da matacce kinan kaga likitoci kansu sun san da abin nan ba likitanci bane mu'jiza ce ta Allah to haka duk in ka dibi annabawa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya bayyana cikin larabawa larabawa sun kasance mutane ne waɗanda sun ƙware game da magana duk duniya babu lanka wadda ta kai larabci har turawa da kansu sun yi rekonetar babu langa a duniya irin arab daga cikin hikimomin larabci shi ne langa ɗin da grammar kin shi larabci wancan original tun da duniya kaf iri ɗaya ne da wanda ya koyi larabci original niger da wanda ya koye shi a nigeria da wanda ya koye shi a makka da wanda ya koye shi a america duka iri ɗaya ne suke banda wancan larabci wancan na hanya wanda kowace jiha ma in ka iske kowace ƙasa tana da nata sannan kowace jiha ma tana da nata yanzu tripoli a libi da dan bengazi in suna magana ko ne yana gane wannan ba dan wurin bane haka balarabin riyad in ya zo makka ko balarabin makka ya tai madina in yana magana da larabci wanda ba original ba za a gane wannan mutumin ba mutumin garin bane haka na algeri haka na iraq da abin da ya kama da haka amma wancan original duk duniya iri ɗaya ɗaya ke abu na biyu yanzu a nations unies united nations majalisar ɗinkin duniya yaren da aka zaɓa ko ana zaɓen yare-yare afirka a zaɓi nata kaza kaza kaza yare wanda suka zaɓa in za a rubuta rapport taqrir wanda za a ajiye shi to da larabci ake rubuta shi ba da angle ba ko faransai ko espanyol me yasa saboda anglais na shekara hamsin da na yau ce n'est pas la même chose français na shekara hamsin da na yanzu ce n'est pas la même chose in ka ɗauko mutumin da fi kowa jin anglais a duniya shine shakespeare ingilishin shi yanzu sai an yi maka explication baka gane ba a lorke an ɗauki shi ne babban wanda ya wajen angle a duniya to yanzu ya za a yi kina akwai matsala langar ɗin tana canzawa sai suka ce to abinda za a yi larabcin da ake zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wanda ake yi yau duka ana ganewa sai suka ce in za a rubuta rapor in ba a son a sami matsala a rubuta shi an larabci paske in lokaci yayi tsawo in wata langace wasu abubuwa ba a gane bi ake son a ce amma an boye wannan mutane ba su shi ba me yasa Allah ya zabi larabci yare ne wanda shi kowane yare yawan kalmomi mo mo vocabulary duk duniya babu lang mai vocabulary din arab shi yasa sai ka shekara 40 ma wani lokaci larabci baka san shi da kyau ba bari ganin kana ma- ana magana da larabci no in an shiga cikin cikin shi manya manyan littattafai wallahi sai manya manyan malamai irin su muqamatul hariri irin su ash-shi'r al-jahili sai manya manyan malamai ko ka je duk university ta duniya wallahi in baka je wajen malamai wallahi ba ka gani me yasa suka zabi yaren larabci duk duniya babu literature irin ta larabci babu wanda ya iya magana irin larabawa babu wanda ya iya tsara magana irin larabawa larabci ɗai ya kai za a tsara maka poezi ko poem ake ta ko poem baiti dubu da harafi guda baiti dubu bal ma fiye da haka ibn al-qayyim yana da nuniya baiti dubu biyar ne dukkan su da nun nun nun nun suke karewa shi yasa ake mata nuniya imam shatibi yana da alfiya cikin ilmul qira'at baiti dubu ɗai da ɗari ɗai an gane ko baiti dubu ɗai da ɗari ɗai da saba'in da uku an gane ko imam shatibi ya ce wa abiyatuha alfun tazidu salasatan wa ma'abi'atin sab'una zuhran wa kumbala haka
dukkan su da la la la suke karewa mahmudu hunay yana da qasida mai karewa da hu hu hu tun farkon ta karshen ta baiti kusan 70 da wani abu in ban manta ba ahmad shauqi yana da qasaid diwani amiru shu'ara akwai mai karewa da a a tule letter alphabet sai da ya ɗauke su gaba ɗaya da mai karewa da a da mai karewa da ba da mai karewa da ta da mai karewa da sa kuma dukkan su kowane sai da ya mai nashi kai yanzu lankakin da duk kake ji in hausa kake ji in zabarmanci in buzanci in hillanci sai in ce maka kawo min mo goma masu karewa da abu guda ba ka iya ba kawo min kalima goma yanzu masu karewa da to to to an hausa sai ka ci wuya to dubu to bari dan baku misali wacce za mu ɗauka mu ɗauki ta imamu shatibi ko mu ɗauki mahmudu hunayi ko mu ɗauki ahmadu shauki malam shauki ya yi kusa to bari a ɗauki shauki bari mu ɗauki ba'iyya ta shauki ba'iyya mai karewa da ba'un shine ba'iyya in an ce ta'iyya kafiya mai karewa da ta'un in an ce lamiya mai karewa da lamu in an ce nuniya mai karewa da nunu to malam ya zaɓi shauki saboda sun yi karatu misra kuma sauki ɗan ƙasar misra amma shi ba mahmudu gunayin ɗan ƙasar misra sannan kuma imamu shatibi ɗan ƙasar espany ne amma ko misra ya rasu to bari mu ɗauki shauƙin dai an ba shi shugaban masu koyan a ƙasashen laraba lokacin da yana da rai ya mutu a 1900 in ban manta ba shauki yake cewa ku saurara ko da bamu ji larabcin ba za mu ji dai abin da suke karewa da shi yace salu qalbi ghadata sala wa saba la'alla 'ala al-jamali lahu 'itaba wa yus'alu fil hawadith dhu sawabin fa hal taraka al-jamalu lahu sawaba wa kuntu idha sa'altu al-qalba yawman tawalla ad-dam'u an qalbi al-jawaba ولي بين الضلوع دم ولحم هما الواهي الذي سكل, سكل الشباب تسرب في الدموع فقلت ولا وصفق في الضلوع فقلت ثابا ولو خلقت قلوب من حديد لما حملت كما حمل العذابا وأحباب سقيت بهم صلافا وكان الوصل من قصر حبابا ونادمنا الشباب على بساط من اللذات مختلف شرابا وكل بساط عيش سوف يطوى وإن طال الزمان به وطابا كأن القلب بعده غريب إذا عادته ذكر الأهل ذابا ولا ينبيك عن خلق الليالي كمن فقد الأحبة والصحابة أخ الدنيا أرى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابا وأن الرقط أيقظها جعات وأترأ في ظلال السلم تابا ومن عجب تشيب عاشقيها وتفنيهم فما برحت كعابا الله أكبر قرآن عربي
wanga ko rabi a ce ba الله أكبر faman yaghtarru bid-dunya fa inni labistu biha fa ablaytu thiyaba laha dhahiku al-qiyan ila ghabiyyin wa li dhahiku al-labib idha taghaba جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا فلم أر غير حكم الله حكما ولم أر دون باب الله بابا بابا الله اكبر الله ko rabi ban kawo ba amma mu tsaya dai tunda example ne muke ba su ko ba haka ba to suna jin iyawa da magana sai Allah ya taho da alqur'ani نعم wa innamal ladhi utituhu wahya sai an gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi to ku da kuke jin iyawa da magana tunda kun ce alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba c'est très facile sai aka ce to su kawo irin alqur'ani daga farko sai Allah ce su kawo tamka alqur'ani falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqina su kawo ko kuma Allah ya ƙara cewa su kawo irin alƙur'ani a cikin suratul isra an gani ko abinda cikin suratul yunus suka kasa kawo liyatu bi hadithin mithlihi in kanu sadiqin kuma qul la in istama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira bi mithli hadha al-qur'an isra ta kawo su kawo al-qur'ani at-tu ta kawo su kawo al-qur'ani suwar ne matiliya ana nan ana nan sai aka yi kasa kasa da su sai Allah ce to a kawo sura goma a cikin suratul hud am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin sun ce kai kai alqur'ani Allah ce to a kawo sura goma irin alqur'ani magana ta kare wannan taqiya ana nan ana nan sai aka sabko da su aka ce su kawo sura guda a cikin suratul yunus am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi su kawo sura guda suka kasa sai aka je kuma a madina yanzu an baro can sai aka kada su sa tsammanin a'a larabawan makka ne kawai aka abin ga a'a larabawan madina to su ma an kalubalance su wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin ko taru ku hadu ko jama'a ko mutum guda duk expert kinku ku tattaro su ku kawo suka kasa ko ba haka ba to sai Allah ya faɗa cewa har abada har duniya ta tashi wa inna mallazi utituhu wahya ana son in akwai wanda yake ganin zai iya yin alkur'ani to kofa tana bude fa in lam taf'alu wa lan taf'alu can bu ku yi baya ba a makka da madina to har duniya ta tashi eternal ma ba za a iya yin irin alkur'ani ba don halitta ba za ta iya yin magana irin ta Allah ba duk da yake kun su malamai sun ce sura kamar aya uku ne amma kenan abin da bai ka aya uku ba ta haddi bai da alaka da shi a'a ko da aya guda ce magana halittu ba za ta iya daidai da magana Allah ba imam qadi iyad a cikin ashafa ya kawo wannan bayani to sai kare ta kare sun ku ce laura sha'ul qul da mithla hadha inda muna so da mun faɗa to mu faɗa malamai suka ce fahtaru al-muqara'a 'ala al-mu'arada sai suka zabi al-muqara'a yaqi 'ala al-mu'arada akan su bi su gitta ba al-qur'ani su irin al-qur'ani ai mun san suna gaba da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ba sa son sa ba sa son abin da yazo da shi ba sa son ya ci nasara duk abin da zai kai masa cikas a rayuwa shi ne suke nema to da yaƙi da magana wani da fi sauƙi ina tambaye ku eh eh da yaƙi da magana wani da fi sauƙi magana ta fi sauƙi ko to da su yaƙe shi su sa ƴaƴansu cikin yaƙi su sa dukiyarsu cikin yaƙi su hallakar da kansu da ƴaƴansu da duk abin da suka mallaka ba shi aka neme su ba falfa'atu bi suratin min mislihi ku yi sura guda mana wani shi sai gidan shi rubuto sura irin alkur'ani in kuka yi magana ta kare ya aka ku ce ku yaƙe shi ku je ku ta kashe ƴaƴanku da kawunan da dukiyar ku wanda yake nuna maka hakikanin gaskiyar alkur'ani yasa kullun ko wani zamani ana yin alkur'ani a 2006 Amurka ta yi alkur'ani har sama ina aka sashi suna ne furqanul haqq ina da jarida ta at-tawasul ta kasar libya yana nan yana ina ya bace ina teknolojikin su ina makaman su ina iskarsin su ina ma'ilmtan su banza 0000 zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an saba wanda suka za su yin alqur'ani amma ina wani da yaji wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha shi ma sai labe yota shi musailamatul kazzab yace wat tahinati tahna fal faridati farda ya ce fallakuma ce lukuma ya ce wa tsahina ta tsahana Allah shi na rantsuwa da masu kwaba gayi falfari da ta farda su gyara shi su gyara shi a yi burodin shi da abinci ya ce fallakuma ce lukuma Allah shi na rantsuwa da katta masu kan haji suna tabbaka manyan lumuni kuna ganewa? baiwa to wannan shi ne ake cewa makarunun bin tahaddi a ƙalubalance ku a ce ku yi irin shi salimun minal mu'arada kuma babu wanda ya isa ya yi shi an buɗe ƙofa da larabawan da waɗanda ba larabawan ba su larabawan da su aka fara balle kai wanda ba ba laraben ba kuma aka ce in kulle ilista ma'atil insu wal jinnu da mutane da aljannu su an ba su dama ka san dai an ce aljanni shi na da kaza shi na da kaza to shi ma ya shiga ciki to kada karatun mu je gaba ya tsaya nan sai mu je zuwa ga nukta ta menene ake nufi da miracle de Quran ko miracle na sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abinda ake nuhi da al-i'jazul ilmi fil Qur'ani was sunnah shine ikhbarul qur'anil karim aw sunnan nabawiyya aka kara kuma da as-sahiha a wajen kusuwa na fai aw sunna an-nabawiyya as-sahiha bi haqiqatin asbataha al-ilm at-tajribi asbataha al-ilm at-tajribi wa thabata adamu imkaniyyati ma'rifatiha في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بالوسائل البشرية بما مما يظهر صدقه أما أخبر به عن الله سبحانه وتعالى can miracle ne muka bada ma'anar shi yanzu kunan miracle da Quran idi sunna abinda ake ce ma miracle na Qur'ani ikhbarul Qur'anil Karim alƙur'ani ya ba da labarin wani abu awi sunan nabawiyya ko sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bi haƙiƙat as-sahiha wadda take ingantatta wadansu malamai sun sa ingantatta wadansu sun ce a ba sai an sa ingantatta ba dan in bata inganta ba ai ba sunna bace bi haƙiƙatin ilmiyya ta ba da labarin wani abu na haƙiƙa na ilimi na research scientifique asbataha al-ilm at-tajribi wanda ilimi na bincike a yau duniya ya tabbatar da wannan wa sabata kuma ya tabbata adamu imkaniyatu ma'rifatiha ba a iya gane wannan abin fi zamanin rasuli sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil wasa'ilil bashariya ga abubuwan da ke akwai a wannan lokaci yanzu kaga can da don mutum ya ce ya san wuta tana konewa ai ana iya ganewa wancan lokaci amma abin da yanzu sai an shiga cikin laboratuwar a yi bincike wancan lokaci babu shi kuma a samu labarin shi shi ne abin mamaki to bayan ya tabbata ba a iya gano ta sai da waɗannan waɗancan hanyoyi na wancan lokaci ba za su iya gano wannan abin ba mimma yusiru abin da yake bayyana sidqahu gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbara bihi anillahi ta'ala game da abin da ya bada labari wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi to wannan shine al-i'jaz fil Qur'an was sunnah sai lokutan mu ta hudu menene alkur'ani da bawar kuma menene sunna wannan abu ne mai muhimmanci za mu ba da shi a gurguje saboda kun san lokacin namu bai da yawa ok an ka ce alƙur'an alƙur'an kitabullah ko kalamullah ko lafzun arabiyyun anzalahu Allah ta'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam المتعبد بتلاوته المعجز بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس abin da ake yi da alkur'an kitabullah littafin Allah kalamullah maganar Allah duk waɗannan babu matsala lafzun arabiyyun lafazi ne na larabci qur'ani inna anzalnahu qur'anan arabiyya anzalahu Allah wanda Allah ya sabkar da shi ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su amma ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da an ka ce ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai zan alqur'ani domin at-taura an saukar da ita magana Allah ce amma ba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haka injila haka sauran littattafai almuta'abbadu bi tilawatihi wanda karatun shi ibada ne alqur'ani shi kadai littafin da duk harfin ka karanta kana da lada amma dan ka karanta wani roman ko wani abin nan babu ko hadisi ba bashi wannan ba amma alqur'ani duk harfi lada sai dai musulmi gashi kuna wasa facebook da shirme da jarida ka karanta fatiha ba san ko alada nawa zaka samu ba amma mutane suna wasa almuta'abbadu bi tilawatihi sai aka ce kuma almu'jizu bi aksari suratin minhu ya gajiyar ya kalubalanci duniya ta kawo sura guda irin shi ta kasa almabdu bi suratul fatiha wanda ya fara da suratul fatiha almaktum bi suratin nas wanda ya kare da suratul nas nan da ake nuhi ya fara da suratul fatiha ya kare da suratul nasi ba ana nufin safkarsa ba a'a a tsarin da aka bar shi na ƙarshe sura ta farko da ta fara sauka ita ce iqra gariba cikin babu badil wahyi cikin sahihul bukhari aya ta ƙarshe wadda ta sauka ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun duk da yake akwai malaman da suke cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sai malamai suka ce babu matsala waccan al-yawma akmaltu lakum dinakum ita ce aya ta karshe wadda ta sauka da hukunci hukunci wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ita ce aya ta karshe wadda ta sauka gaba ɗaya kakaf kenan waccan karshen ta game da hukunci hukunci wannan karshen ta kuma game da sauka wani dan qur'ani sai ce to kaji mallamai sun yi magana biyu wannan ba matsala bane shi yasa muke son ku fahimci irin wannan don in ka koma cikin littattafai ma ulumul qur'an zaka ga alqur'ani abu na karshe wanda ya sauka zaka ga magana sun kai 21 ko abin da ya kama da haka kadiba cikin ulumul qur'an na mana khalil qattan amma mafi yawancin su wadanga biyu su ne aka dauka sauran an yi fassara su da cewa kowane sahabi aya ta karshe wanda ya jiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa tsammanin ita ce amma daga baya da aka zo aka yi ittifaki magana ta kaji mun gane wannan ko wannan a gurguje ne to menene sunna kalima ta sunna da larabci tana nufin hanya sunnatullahi fil ladina khalu min qabl amma sunna tana da ta'rifat da dama malaman usulul fiqh suna mata ta'rifi malaman hadisi suna mata ta'rifi amma bari mu dauki na malaman hadisi shine wanda ashmal ma udifa ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam min qawlin أو فعل أو تقرير أو صفة abinda an ka danganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce to kai wa an ce wai an danganta a a dangantawa in ya inganta ai ba matsala bane tunda muna danganta alqur'ani zuwa gawa zuwa ga Allah ai danganta ba matsala bace amma ya zama to abin ya inganta ila annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma udifa ko ma usnida duk ana faɗa min qaulin na magana a ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aw fi'lin ko aiki a ce ya aikata kaza aw taqririn ko ko ya tabbatar da kaza ya ga ana yi bai hana ba domin ba zai yi shiru akan ƙarya ba au sifa ko ko sifofin shi cikin hadisai za ga an ruwaito manzo shi na da sifa kaza yana da kaza yana da kaza okay to yanzu mun san alqur'ani mun san sunna a gurguje mun san kuma miracle na qur'ani mun san miracle na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai mu ta zuwa ga nukta ta biyar sinking point ko nukta ta biyar shine az-zawabit ka'idodin da ake bi in za a kawo wanga abu ya tabbata miracle abin da yasa nake ga muku wannan akwai intellectual da dama yana da kyau ku waye ma wannan saboda duniyar da muke ciki in ka yi kuskure wajen tabbatar da miracle to za ka jawo mu musulunci bala'i ne don za ka jawo karyatar da alkur'ani to sai malamai suka kawo abubuwa amma mafi yawansu abu hudu ne ake bukata na farko subutul haqiqatil ilmiyya abin nan ya tabbata haƙiƙatan scientific man an tabbatar da ya tabbata ba wai suna research bane wasu su tabbata so su tabbata so ba a'a duk scientific sun yarda da abin nan haka shi shi ake cewa hakika ilmiya domin in suna jayayya in ka fassara alqur'ani kace sun ya tabbatar da kaza sai daga baya bincike nuna ba haka nan bane kaga shi wanda bai sani ba sai ce to ai qur'anin nan ƙarya ne na ɗai kenan abin ya tabbata a ilimi haka yake abu na biyu subutun nas nafsi ya tabbata aya ta alqur'ani ya zama to qira'a ce mutawatira ta inganta domin muna da qira'o'i guda goma waɗanda sun ka tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da yake mutane suna cewa bakwai wannan kuskure ne rashin karatu ne qira'o'in guda goma ne akwai qira'atul ashr al-kubra as-sughra in an ce kubra masu girma as-sughra kanana a'a ana nufin hanyoyin su yadda ake yawan karatu da su wanga shi na da wajhu goma ko sha biyar wanga biyu ne gare shi ce sa ake ce musu sofa ba wai dan qur'ani akwai karami ko babba bane qira'o'i guda goma qira'a bakwai cikin shatibiyya qira'a uku cikin durral mudhi'a ta ibn al-jazri ko kuma tayyibatun nashr duka ta kawo qira'o'i guda goma babu lokacin da zamu kawo saboda lokacin ya abunga kenan ya zamanto in zaka fassara ayar da zaka tabbatar da miracle tana cikin ɗaya daga cikin waɗannan kira'o'in guda goma in ba ta ciki kenan ba maganar Allah ba ce abu na gaba in sunna ce hadisi ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto hadisin nan tabbatacce ne ingantacce ne sai na yanzu in ka kafa hujjar shi ka kafa hujjar gaskiya sharadi na uku an ta kuna dilala wadiha abin da kake son ka tabbatar da shi ma'anar shi zahiri take kakka sai ka mutane kwane-kwane zigzag a'a ya zamanto abin nan in an faɗi kowa ya san haka nan ne ma'anar shi abu na hudu ta haƙƙoƙul mutabaka bainan nassi wal haƙiƙa a tabbatar da akwai alaƙa tsakanin nassi na alkur'ani da wannan abin da ya haɗu ko ake son a tabbatar da shi na research scientific da aka yi to in wannan ya tabbata ya fara problem mu ta shida kafin ta ƙarshe shi ne fa'idodin tabbatar da miracle na kora akwai fa'ida ko babu da fa'idodi suna da yawa amma guda uku zan bayar a wannan lokacin fa'ida ta farko shine wanga duniya da muke ciki wadda musulmi suna baya wajen research scientific duk abinda za a yi sai a maida mu baya kasashen larabawa da kasashen musulmi sai a ce babu cigaba ba mu da wani cigaba na ilimi university mu dai ga sunan dai karatun dai na akai ko an karanta kuma babu pratik professor annafrik bai yin komi cikin ilimin shi baki ne shi hada modul-modul shi ba dalibai wasu su yi bishe wasu yi babu da abin da aka yi karatu ne aka yi babu fahimta ba sai ba wai so aka yi a rike abin da kai ba a'a gane ina ne za'a shi yasa ilimin afirka bai ci gaba paske matsalar ilimin afirka abu biyu a gaba na farko shi ne cewa ba ana yi ne don a gane ba ana yi ne don a samu diplom na biyu babu pratik mutum na professor na agriculture kuma ko shuka bai iya ba ba shi ne a kan shi a bashi babban matsayi shi rinka rubuta wa manoma redevance yana amsa kuɗi a kasa shi ta ƙari shi kuma bai iya ba, bai iya noma ba sabanin najeriya ta yi abu ka gani in ka ce za ka yi agriculture wala sai ba ha gona sai ka yi noma wana shi ne matsalar ilimin afirka ba abu ci gaba saboda sai an yi pratik ake gane inda an kai kuskure mu ko pratik ɗin ita abba musu biro ɗaya aka so da sanyi da salar da kwana to ina ba ci gaba jama'a da wuya masu yin pratika din kuma ba a dauke su komi ba mai gyaran moto mailimci ne mai gyaran mota mailimci ne mai noma mailimci ne duk ilimin da aka kai university asalin shi daga wajen aiki ne ake kai shi can fasko nan ne za a yi pratika a gane amfanin shi da kuskuren shi har a kai a yi evolution shi mu ko mun ce ba mu son aiki to ya za mu ce ba ƙarya ce babu buri kuma na ilimi da yau 99% masu karatu a Afrik ba ilimin ne suke so ba a'a diplom suke so su kai da shi shi yasa da ka samu diplom ka kai karshen ilimi masu karantar suwa university me ya sunan su an sanya sharshar ka ji an sanye shi kai commissioner da sharsh to muku da ka samu diplom ka zan safini alafan diplom ba shine ilimi ba to saboda ba ana neman ilimin bane diplom ake nema ko ilimin addini zaka ga wani da ya samu dan diplom na university ya zama shi ya zama malami bai zuwa wajen kowa a Najeriya masu profesora suke zuwa wajen malamai ɗaukar karatu ilimi daban diplom daban shi yasa turai ko mu ce Amerika da China suka ci gaba suka bar mu wani mutum yake bada labari kissa ce dole sai na kawo ta saboda abu ne mai muhimmanci yace in ka zo kana neman aiki turai za a tambaye ka diploma parce que su diploma yadda mai european in ka zo afrik a in ka tahi america kana neman aiki ko china sai a tambaye ka me za ka iya yi parce que su experience suke so in ka taho afrik kana neman aiki sai a tambaye ka me ka zo da shi ko kai dan wane ne ko waye turo ka shi ne afirka kenan shi yasa da yawan ɗiyan masu kuɗi sun san ɗiyan talakawa na ɗiyan suka yi kai ga karatu kuma su za'a ba babban matsayi kuma su za'a murtaka sai wannan sai kashin son ilimi ba su mutum ya ga yayi asara in ɓata shekaru na in yi ilimi sai a kawo mini mutum wanda a sama na wanda jahili ne bai san komi ba kuma shi na da shugabanci na a yi haƙuri akwai lahira kuma Allah na iya gudda shi ya kawo ka wannan ya kashe ilimi kuma an sani ake yin waɗannan abubuwa ga mutum shi na addar ne na karsu ɗinku amma an zo an kawo shi ne babban kai kana nan kuɗin taksi ma sai sun yi mawo ya in za ka wajen aiki shi ko sai zo cikin bm mercedes ta miliyan hamsin da ya kutar shi na ta in ma rufe haka na in ka ce mai salamu alaikum kai ne na haba shi ba haba shi ba ya sa yi mutu gaba an na fai mu gaya mutu na gaskiya to al-muhim fa'idodi muka ce daga cikin fa'idodin da suke sa ake karatun shi shi ne a tabbatar da duk da yake mu musulmi ba mu da ilimi na duniya teknoloji bioloji amma ga littafinmu yana magana akan abin da manya-manyan profesor bayan shekara talatin arba'in hamsin ko an yi resharshe ta shekara ɗari ɗari biyu dubu sai a zo daidai abin da littafinmu ya ce damu ne muka faɗa sai a ce don muna kishin littafinmu ne a'a wannan za su faɗa su ma yi imani da abin ba kuma an yarda da ilimin nasu to shi yasa kenan wannan babi ne daga cikin kofofi na da'awa ta addinin musulunci don mu nuna alkur'ani gaskiya ne na biyu amfanin karatun miracle du Quran kamar yadda malamai suke faɗa shine cewa tabbatar da hujja ga waɗanda ba su yarda da alkur'ani ba paske wannan abin ba mu muka kirkiro shi ba abu na ku tabbatar da imani tabbatar da imanin masu imani su gane cewa alkur'ani nan daga wajen Allah ne to wannan ita ce lokutan mu ta shidda sai lokutan mu ta bakwai da zamu like da ita ko da kaɗan muka samu cikin ta babu matsala insha Allah ta'ala karatun mu zai ci gaba sai kai karshen waɗannan nukatakin dan lokaci shi na masowa miracle jekora nau'uka malamai suke cewa miracle na koran bai da iyaka amma za mu ba da misali na guda goma sha ɗaya kamar kote goma sha ɗaya waɗanda kamar sun fi a wannan lokacin dai yanzu dai su ne kuma duk mafi yawancin abubuwa za su koma izuwa gare su na farko al'ijazu a tsibbi miracle na abin da ya shahi medicine abubuwan da ƙur'ani ya faɗa kuma yanzu ilimin zamani a fagen likitanci ya tabbatar da haka abin yake mun ji wannan ko sai al-i'jaz fi ulumil haya i'jaz na abin da ya shahi biology biology abin da ya shafi biology ilimi na abubuwa masu rayuwa da yadda abubuwa masu rayuwa suke haduwa ba shine biology ba to yadda alkur'ani ya tabbatar da wannan abu na gaba sai al-i'jazu ilmi fi alam al-hayawan abin da shahilin zanimu yadda alkur'ani ya faɗi yadda dabbobi suke da wasu dabbobi da jikinsu da irin abubuwan da suke fita ga jikinsu uku kenan ko sai ijaz na gaba fi ilmil arsad wal aflak ilimin sama astronomy da abin da ya kama da haka yanzu amerikin suna suna bincike naza da abin da ya kama da haka yadda alkur'ani ya bada bayanin waɗannan abubuwa shine ilmul arsad wal aflak الرصد شيني كما أبدا أكي جرا أتي أجوبا أغني يد يكي إن ربك لبالمرصاد الأفلاك جمع من فلك وأن سم فلك نسما با جرجن هو با كل في فلك يسبحون bayan wannan sai al-i'jaz fi ulum al-ard abin da ya shafi ilmukan kasa muna da geography muna da geology ko baka nan bane geography abin da ya shafi saman kasa geology ina ga abin da ke cikin kasa ko yawa باطن الأرض نشد سي الإعجاز في علوم البحار abinda alkur'ani ya bayani wanda ya shafi teku teku da ruwa waɗanda ke saman ƙasa da waɗanda ke da alaƙa da ƙasa shi da muka samu ko abu na bakwai sai al-ijaz fil at'ima wal ashriba abubuwan da muke ci da abubuwan da muke sha fa'idodin da alkur'ani ya faɗi scientific man da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ilimi ya tabbatar da su na takwas sai al'ijaz fi tadawi wal ghiza abubuwan da alkur'ani ya ce suna magani in an ci za su yi magani kuma yanzu zamani ya zo ya tabbatar da wannan takwas kenan ko yanzu sai na tara na tara malamai sai suka ce al'ijazu luhawi al-luhawi lutheran kalimomin al'ur'ani da lafazan shi in akwai wanda zai iya kawo su shi al'ijazu lugawi yana da wurare daban-daban daban-daban daban mai langakin wato kamar kalmomin qur'ani in an ka dibi kalmomin qur'ani an san adadin su ba su da yawa mai amma ya an kai yake dauke da ma'anar da har yanzu ana ta tafsiri an kasa gane iyakan ma'anar shi kuma kowace kalima in wani ya ce bata dace da wani wuri ba in aka zo aka yi bincike sai a gane shine bai gane ba kamar qur'ani kowace letter da ka gani da mu wurin nan da ka ga an azata da an cire ba a samu abin da zai zama wurin nan kuma kowane aka faɗa shine yafi dacewa an samu wani mutum da ya suka cikin alkur'ani zan ba ku misali kafin mu kare waɗannan an gane ko da ya suka cikin alkur'ani ya ta cikin suratu yusuf yace sun ce qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu ad-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin sannan suka ƙara suka ce a an ce wa ja'u abahum isha'an yabku ina ne matsalar take suka ce mababansu fa akalahu ad-dhi'b kura ta ci annabi yusuf yace alhali bai dace a ce akalahu ba ya kamata a ce faftarasahu dhibu kura ta farauce shi oh sannan waja'u abahum isha'an yabkun sun zo baban su da isha'i suna kuka alhali kuma ba kuka suke yi ba kuma an ce Allah ya san duk abin da ake yi ya kamata a ce waja'u abahum isha'an yatabakauna kauna. suna yin kamar suna kuka amma ba kuka suke domin tafa'ala ai tazahara bi shay tajahala ya nuna kamar jahili ne ba jahili bane tamarada ya nuna shi kamar marshin lafiya ne ba marshin lafiya bane amsa ta farko game da abin da ya shafi yabkuna suna kuka sai aka ce a'a Allah ya ba da labarin halin su ne a zahiri domin wani lokaci qur'ani yana kawo abu a irin yadda shi mutumin ya faɗe shi ba wai irin yadda abin yake ba mi Allah ya ce wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun suka ce ya ga wanda aka sauka da alqur'ani ai mutum ba da Allah an sauka da alqur'ani ba amma saboda haka suka fada sai aka kawo shi haka amma mutum ba da an sauka da alqur'ani ba don inda sun yarda an sauka da alqur'ani ba su cewa innaka la majnun kenan yabuna suna kuka a zahiri amma ba kukan suke yi ba domin Allah ya ce waja'u ala qamisihi bidamin kadhib abu na gaba fa'akalahu dhi'bu sai kura ta cinye shi to me yasa ba ce faftara sahu ba sai aka ka manya manyan malamai da suka san lugha ta alqur'ani ya za a yi a bada hujja ana nan ana research ana dubi ana kallo ana dubawa sai aka gano cewa in an sa faftara sahu akwai matsala kissa za ta samu problem menene problem kin da za a samu inda sun ce kura fassara sahuta farauce shi sai ce to ku kawo mini ko da kashin shi ne ko tsinken naman shi inganci amma da suka ce fa akalahu ta canye shi bata bar komai ba don ƙaryar su ta samu cin nasara mun gane wannan da kyau ko to al-ijaz al-lughawi daga cikin miracle na Quran sai al-ijaz at-tashri'i shari'a ta alkur'ani dokokin da alkur'ani ya aza irin yadda yau gashi duniya tana gani tous les experts du monde na duwa sun kasa kawo irin shari'a ta alkur'ani Faransai sun ci gaba amma kullum kuna gani kun ji ta canza wani akai amurka a canza a ƙara kowace jiha tana da tata shari'a duk ƙasar da ka tafi kowane sarki ya zo ya kawo tashi dokoki amma ƙur'ani ba tun wanda an kasabkar har yaushe na nan la ya tihil batil min bayni yadayhi wala min su da kansu kuma sun yarda da cewa qur'anin nan shari'ar sa ita ta sa musulmi har yanzu dan lemon da an ciye al'ummomin da suka fi kowaɗanne al'ummomi zaman lahiya da natsuwa su ne al'ummin musulmi inda giya ba ta yadu ba ina ne ƙasashen musulmi kasashen da suka fi waɗannan kasashe ci gaba a duniya daga cikinsu akwai america akwai japan amma da an ka hiddo rahoto babu inda mutane suke kashe kansu a duniya irin america da kuma japan kuma suna da arziki kuma sun ci gaba suna da teknoloji amma munan nijar kafin ka ji an ce ko a najeriya ko abin da kamar haka mutum ya kashe kansa akwai wuya saboda mi saboda wannan talim na alƙur'ani inda babu cututtuka su sida da mi da mi da mi kasashen musulmi ebola ina ta tashi congo sannan ta yadu ga duniya ko saboda suna can abubuwan da allah haramta tun mai cin jaki da biri ballan kai ma kasan ba yadda za a yi samu lahiya a ga majuna gaskiya mun gane wannan ku kun ga lokaci ya tafi sai abu na ƙarshe shi ne al'ijaz mun ka ce alghaibi alkur'ani ya bada labarin abin da zai faru kuma ya kasance to waɗannan su ne ijaz guda goma sha ɗai da malamai suka yi bayani a kansu yanzu lokaci ya matso ban samun damar da zan ba da abubuwa masu yawa wanga tam dai na san dai tun da kun gaji shimfiɗa ta ai akwai kyau gare shi sosai ko to sai mun karasa matsaloli masu muhimmanci in ya kai mu karatu uku zuwa gaba ko hudu insha Allah sai mun kare su insha Allah zan ba da an example ko biyu kamata a baya bari in gani zan ba da ko example guda biyu game da miracle na alkur'ani wani baturi a kasar ingila sai ya yi research sai wata na'ura wannan na'ura shine in an ka kamo mutum mai laifi criminal to idan yana bayani ko san waɗannan mutane da suka iya ƙarya ba su jin tsoron polisi da wani abu duk abin da an ka tambaye su ma abin da suka gada masu kan faɗi to lokacin da shi ke faɗar abin da yake gaskiya sai sai musu sinyi sai su ga wuta sai zaya amma lokacin da yake ƙarya sai sai musu sai rushi aka gwada ma duniya wani nasara a ingila ya yi waɗin fancan wani abin mamaki Ike nan, ce musu kai, akwai shi cikin Ƙur'ani. ha ce ne babu rai ce wallahi idan suke Allah ce kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasiyatin kadibatin khati'a la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya zamu kama shi tanan nasiyatin ko kuwa kai nan gaban goshi ko gashin da ke nan kadibatin makaryaciya ashe lokacin da dan adam yake ƙarya nan nashi matsewa yake yi lokacin da mutum yake gaskiya nan nasu sakuwa yake yi buɗi shi yasa makaryaci bai son in shi na magana kana kallo ne duk mutumin da kaga shi na iya dibin idon kai gaya ma magana wallahi ka san da gaske kai a da kaga ana haka ba gaskiya ba misali na biyu wanda da shi zamu like sai in Allah ya bamu iko tunda mun shigo cikin nau'ukan mun ba ale waɗanda guda goma sha ɗaya ɗin duka insha Allah mu bi su kowane mu ɗan ɗebo daga ciki saboda mutane su fahimci abin da kyau ilimi ne mai amfani misali na biyu shine abin da duk polisan duniya da Interpol suke aiki da shi shine imprint in ka zo sai a ce ka danna hannunka in za ka passport za ka wace menene menene me yasa ake yin shi ko wajen zabe sai an ce ai an gano duk mutanen duniya ko ɗa da uba irin wannan nasu ya bambanta ba a samun wani mutum da wani mutum irin nasu sun zo iri daya haka ne ko ba haka ba duk da ke sun ƙara suna amfani da hasken ido da wani abu amma dai shi dai wanga shi ne dai wanda an kafa aiki shi da ADN da wani jini da mi duk dai amma wanga shi ne an kace babu ah dukkan muna muna karanta wata sura cikin alkur'ani la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al insanu an lan najma'a 'idama bala qadirin 'ala an nusawwiya banana Allahu akbar Qur'an Karim la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah ce ina rantsuwa da na tashi alkiyama wala uqsimu bin nafsi lawama ina rantsuwa da rai mai zawan zargin kanta da abin da ta aikata ba wai tana kallon abin da mutum suke aikatawa ba Allah ce ayahsabul insan yanzu dan adam yana zato yana riyawa Allah najma a'izama ba za mu hada kasusuwansa ba bala a tabbas qadirina muna da ikon an nusawwiya mu daidaitar da bai ce izamahu ba bai ce khalqahu ba bai ce jildahu ba sace banana yatsunsa saboda yatsun su ne na wani sun ka bambanta da wani to hatta da su sai an mai su abinda muka faɗa ya zambe dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana sai kuma wani lokaci in Allah subhanahu wa ta'ala ya saki hada mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Jazakumullahu khair وأنا الحمد لله رب العالمين